ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارزقه إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله kawai shafi na nawa shafi na sha tara ma bai zama na ashirin kenan na za mu tashi babu sunanin gusul wannan babu ne na sunnonin wanka wa amma sunanin gusul amma kaga sunnonin wanka fa kamsatun guda biyar ne awwaluha na farkonta gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu ilal ko aini zuwa wuyan hannu guda biyu qabla idkhalihima fil ina'i kafin shigar da su a cikin ƙwaryar wanka sunnatun wannan sunna ne wal madmadatu da kurkurar baki sunnatun sunna ne wal istinshaqu da shaƙalwa sunnatun sunna ne wal istinsaru da facewa sunnatun sunna ne wa masu simakil uzunaini da shafar ƙofofin kunnuwa guda biyu sunnatun sunna ne in ta hasu na nurgufin sunnonin wanka sun fiki waɗannan duka ana gabatar da su ne sunnonin nan kafin a fara yin wanka aka kudura niyya aka yi tsarki kamar da mai ahala zai gaya maka bayanuri inda hu mutum yana niyya da wajen lokacin da zai wanke a zakarinsa to daga nan sai ya fara waɗannan sunnonin ya karkata ya wanke hannu a nan ya wanke wannan sau daidai kurkurar baki shakarwa facewa shafar ƙofofin kunnuwa to sannan kuma sai ya fara yin wanka wannan su da sunnonin wanka alhamdulillah sai aka bari shafi na talatin da biyu bismillahi rahmanir rahim fasulun rabewa kenan insha Allah fil auqati cikin lokatan sallah الوقت المختار للظهر lokaci abin zaɓi ga sallar azhar bi ma'ana lokacin da aka zaɓa mata a sallace ta a cikinsa min zawali shamsi daga gusawar rana ne daga tsakiyar sama ila akiri da kamashi zuwa ƙarshen tsayuwa tsayuwa lokacin da inuwa ta karya daga tsakiyar sama inuwa tana ƙaruwa a ɓangaren gabar ba rana tana ƙala tafiya inuwarka tana ƙala tsawo ko lokacin da inuwarka ta zo daidai da tsawonka shine kama shine ƙarshen tsayuwa na ɗan adam lokacin da rana za ta ƙala tafiya to kuma inuwarka za ta wuce tsawon rana tana ƙala tafiya inuwarka tana ƙala tsawo har ta kai tsawonka sau biyu har ta wuce tsawonka sau biyu har ta yi ja ta faɗi ba haka al'adar inuwa take ba tana bayyana yar kaɗan daga in aka yi gawon rana inuwa za ta bayyana kaɗan har zuwa sulusun tsawonka har zuwa nusufunka har zuwa sulusani har zuwa tsawo daidai da kai to alƙamar shine daidai tsayuwar ɗan adam to ba ɗan adam ba da kowane abu da bishiya da garu idan inuwarsa ta zo daidai da tsawonsa wannan shi ne ƙarshen mukutarin sallar azhar ina fata an gane lokacin da inuwa ta bayyana ko kaɗan ne shine zawal inuwa tana ƙara tsawo tana ƙara tsawo duk a cikin mukutarin azhar ake lokacin da inuwar komai ta zo daidai da tsawonsa shine ake da kama nan mala ya kashi a dunkule ne kawai ila akirin kama amma mai risala ya yi maka cikakken bayani da yake maka min min ah, min zawali shamsi yace ila an yazir ila an yasira zillu kulli shay'in mislahu har zuwa lokacin da inuwar kowanne abu za ta zama daidai da tsawon wannan shine ashirin da kama wal muqtaru lil asri lokacin abu zabi ga sallar la'asar yana da kamata daga wannan tsayuwar inuwa ne lokacin da inuwa ta zo daidai da tsawon komai a lokacin muqtaru la'asar yake shiga ilal istirari har zuwa ruwan dorawa na rana eh, zuwa lokacin da rana za ta yi ruwan dorawa dorawa daga ta canza launi daga hasken da aka santa da shi ta fara canza zuwa yalo yalo shine istirar kafin ta fara yin ja sai ta fara yin ruwan dorawa daga falin da aka santa da shi to lokacin da canji- ta canza launi daga fali zuwa wannan ruwan dorawa dorawa to bukutarinta ya ƙare wa daruri huma larurin su su biyu a zahar da la'asar ɗin yana ƙarewa ne ilal gurubi zuwa faɗuwar rana larurin su ɗin yana hatsuwa a ƙarshe lokacin da azahar take bukutari muka ce ila- ila ashirin kama ba to daga ta zo ashirin kamati ita ta shiga laruri la'asar kuma ta shiga bukutari canjin mukutarin suke lokacin da azahar ta ajiye mukutarin ta ɗauki laruri to lokacin da asar take ɗaukan mukutari to haka za su dinga tafiya tare azahar laruri la'asar mukutari har zuwa lokacin da inuwa za ta zo daidai da tsawonka sau biyu shine al-istirar din lokacin da rana ta canja daga fari ta fara yin ruwan ɗorawa ɗorawa to a lokacin ita ma ta ajiye muku tarin ta ɗauki larurin kuma sun yi tarayya da azahar a cikin wannan larurin ta azahar tun da ta ɗauko larurin tana riƙe da shi la'asa za ta gama muku tarin da ta ajiye ta ɗauki laruri suna tare shi ne ya haɗe ya ce maka wa daruri yuhu ma da ce wa daruri yuhu ko daruri yuha ba daruri yuhu ma tasniya ne su su bi azahar da la'asar larurinsu yana tikewa ne ilal guruji zuwa faduwar rana yawwa ko karfe biyar da rabi ko karfe shida a yanzu baka yi azahar ba in ka tashi yin ta a da'i za ka yi ba ƙaba'i ba Eh, tana cikin lokacin ta amma na laruri ba ta zama ƙara'i sai rana ta faɗi ita ma la'asar ba ta zama ƙaba'i sai rana ta faɗi Eh, sannan yake wal muktaru lil maghribi lokacin abin zaɓi na sallar magariba ƙaddara ma sun sallafi gwargwadon abin da aka sallata ne a cikinsa ba da shuruɗiya bayan sharaɗoɗinta Eh, lokacin ta ita magariba bukutarinta taƙaitacce ne ka gane ai ta fi kowace sallah taƙaitar bukutari amma ta fi kowace sallah tsawon da wuri ita mukutarinta gwargwadon yadda aka sallata cikinsa ba da shuruɗiya bayan sharɗoɗinta rana tana faduwa ka yi alwala ka yi iƙama ka yi kabbarar harama ka yi raka a uku kana cewa assalamu alaikum mukutarinta ya ƙari sharaɗinta menene ba a sallatanta sai rana ta faɗi ko ba a yin ta sai da alwala ko to kana idan da sallah mukutarinta ya kare shi ya sa mai askari ta maka la tu akaru anu ba a jinkirta ta gaban wannan lokaci nata daga lana ta fadi kawai ayi sallah kuma daga an sallace ta mukutarinta ya kare sai ya ce maka wal mukutaru lil isha'i lokaci abin zaɓi na sallar isha yin majidi shafaƙi da koyuwar shafaƙi ne ila sulusun lailil awwal zuwa sulusun dare na farko kashi ɗaya bisa uku na dare idan rana tana faduwa ƙarfe shida ne Hmm? alfijir yana hudowa ƙarfe biyar ko shida saura kamar yanzu to kaga ana da awa goma sha biyu duk lokacin da ka samu bakwai takwas tara goma to ƙarshen mukutarin ta kenan awa goma sha biyu ka samu awa hudu ai ka samu sulusi ba yawwa hudu sau uku shine sha biyu ko in kuma lokacin da rana take faduwa karfe bakwai ne kamar lokacin damuna sai karfe bakwai ake magariba to daga nan za ka ɗauka takwas tara goma sha ɗaya shi ne sulusun laili na awwal ka gane yayi to daga lokacin da shafaƙi ya koyu wannan jaje-jajen na bayan magariba ta shiga cikin mukutari ita sallar isha tana tafiya a cikin mukutari ila sulusin lailil awwal har zuwa sulusin dare na farko to shi ma yace wa daruri huma la ruzu su biyu magariba da isha irin na azhar da la'asar ne ba sa zama tsara'i ila tulu'il fajr har zuwa huduwa alfajr ko karfe hudun dare ka tashi ka manta baka yi magariba ba to ba rama ko za ka yi ba za ka yi ta ne biniyatil ada'i la biniyatil qaba'i da niyyar lokacin ta ne amma na laruri ba ta zama qala'i ba sai alfijir ya hudo haka ne ita ma sallar isha in dai alfijir bai hudo ba to tana cikin lokacin ta ne na laruri shi yasa ya haɗe maka su kamar yadda ya gaya maka aza da la'asar magariba daga ka sallace da kadar ma su salla fihi din nan ita ta shiga laruri har zuwa lokacin da bukutarin isha zai shiga to in bukutarin isha ya shiga suna tare da magaruba magaruba tana laruri ita isha tana bukutari amma dukkan su wasu zama ƙara'i ba haka za su yi ta tafiya har zuwa sulusun dare na farko ita ma ishan ta ajiye mukutarin ta ɗauki laruri suna tare da magaruba sun yi musharaka almushtarikatani fil waqti suna ita ta musu masu yin tarayya da juna a cikin lokaci da yayi a lokacin laruri ba wacce take tarayya da yar uwarta a lokacin mukutari ko wace mukutarinta da gani amma laruri yana hada azhar da la'asar laruri yana hada magariba da isha haka suke haduwa a cikin laruri ila tulu'il fajr har zuwa hudowa al-fajr sannan yace wal mukutari lis-subhi lokaci abun zabi na sallar asuba shi kuma min alfajir daga hudowa alfajir ne bai ma taba ka min dulu alfajir ba min alfajir kawai daga daga alfajir ya hudo bukutarin asuba ya shiga ila isfaril a'la har zuwa hasken nan madaukaki hasken wayewar gari amma rana ba ta hudo lokacin da a nesa kake ganewa wancan mutum ne wancan dabba ne ko wancan makace wancan namiji ne ka gane ai har ma ka gane wancan farin kaya da shi wancan bakin kaya ne wancan jan kaya ne amma rana ba ta hudo ba to in gari ya irin wannan hasken shine al-isfaru wujuhun yawma bi musfira ko wasu fuskoki a ranar kiyama masu haske da shine musfira eh ila rabbiha nazira kuma Allah ya ce wa subhi idza asfara eh kaga magana asuba kike a nan ma kuma aka ce ila isfari Allah ma ya ce wa subhi idza asfara Allah ya yi rantsuwa da wayewar gari asuba kenan amma idza asfar in yayi haske kafin hudowar rana to daga gari ya waye ita asuba ta fita daga mukutari sai ce wa daruri larurin asuba kaga da yake ita ba ta musharaka da kowace sallah a cikin laruri bai ce wa daruri huma ba kamar na azhar da al'asar da kuma magariba da isha ita da yake ba ta musharaka da kowace sallah a cikin laruri sai yake maka wa daruri yuhu larurinsa shiwa shi alfajiri bai ce daruri yuha ba saboda ba salati yace maka ba bai ce maka wal mukutaru li salati subhi ba da ya ce maka wal mukutaru li salati subhi to sai ya ce wa daruri yuha da mirin zai kuma ga salati kenan to amma tun da yace menene wal muqtaru al muqtaru ai namiji ne ba wal muqtaratu aka ce wal muqtaru abin zabi to daruri hu darurin sa shi asuban ila tulu'i shamsu zuwa hudowar rana ne to alhamdulillah sai mu tashi wal qada'u sai ne shi ya fito shafi shafi na goma sha to ina za mu tashi babu fada'ilul ghusl wannan babi ne na mustahabban wanka eh? babu mai kace shafi da nawa kace babu fara'idul ghusl babi ne na farillan wanka wa sunanihi da sunnoninsa wa fadailihi da mustahabbansa fa amma fara'iduhu amma kaga farillan wanka fa kamsatun guda biyar ne na farko anniyatu qudra niyya farilla ne wa ta'mimul jasadi da gama jiki bil ma'i da ruwa farilla ne wa dalki jami'il jasadi da kuma cuccuɗa gaba ɗayan jiki duk inda ruwa ya gama ɗin nan to hannu ya cuccuɗa shi ma farilla ne walfauru da gaggautawa in ka fara yi a jere ba tare da yankewa ba har ka gama wata kalilun shari da tsantsefe gashi duk inda gashi yake a jikinka ka tabbatar ruwa ya ratsa shi an wanke gashin da kuma fata da take karkashinsa shi ne ta kalilun sha'ari to alhamdulillah sai wa amma sunanu iziya shafi arba'in da nawa to ina za mu tashi wal gusul min al janaba shafi 41 ba wal gusul min al janabati wankan janaba mushtamilu ala fara'ida wa sunanin wa fada'ila mushtamilu mai kunsani ala fara'ida abu safarillai wa sunanin da kuma sunnoni wa fada'ila da mustahabbai a cikin wannan adabi duka adabi ne ala harfil jarri ya ce ala ta ce fara'iba ka gane ai kuma ya ce wa sunanin sannan kuma ce wa fada'ila fara'iba wa fada'ila ga kuma harfin jari to fara'iban nan layan sarihu ka gane ai saboda ya zo ala wajen fi'ili mafa'ila da masajida da madakila da mashariba da makarija da mafasida da masaliha duka wannan ba sa sarrafuwa duk wanda ya zo da irin wannan awo in ka ga ya sarrafu an masa kisra sai in ya zo a gurbin mudafun yana buƙatar mudafun ilai to wannan dole zai yi kisra ka gane ai kamar masu hudu ba ɗaurin aure ai suna to an kasu iya ala fara'idin lahi kaga ai fara'id din amma saboda fara'id ya zo a mudafun allahi mudafun ilai to dole ne a yi kisra a nan duka ba sarrafuwa an kasu iya ha ala fara'idin lahi sannan wa sunnati rasuli ka gane ai yawwa amma in shi kaɗai zo haka to baya sarrafuwa haka nan shi ma fada'ila da duk wanda zo da wannan au wankan janaba mushtamilu ala fara'iba wa sunanin wa fada'il yana kunshe da farillai da sunnoni da musahabbai fa amma fara'idu wa amma farillansa fa kamsatun guda biyar ne ba yanzu mun karanta su a ashmawi ba farillan wanka to na farko niyyatu rafi ladatul akbari niyyar ɗaukake hadasi al'akbari mafi girma ita ce janaba can kawai a shimawi da yake bidaya ne sai ce maka kawai a niyyarsu dan kuwa yace maka niyyatu rafi hadasi al'akbar in ka zo niyyar sai ka yi da kudura niyyar ɗauke hadasi mafi girma wata azimu zahirin jasad da gama mabayyanin jiki bilma'i da ruwa duk inda yake gaba sai ta zahiri a jikinka to dole ne ka gama ta da ruwa ya haɗe har da wannan gurin waddalku da cuccuɗawa shi ne attadiliku da ake faɗi ko waddalku jami'in jasadi duk suna faɗa duk inda ruwa ya taba to kuma wajibi ne hannu ya cuccuɗa shi wata kalilu shari da tsantsefe gashi shi ma mai ashimawu ya kawo walmuwalatu da jelantawa shine yadda da ashimawu ya ce maka walkauru ka gane ai yawa kowanne in ba a kawaidi ba ba inda ya kasu su su bi shi ma ya kawo ne abu ta atufu tafsiri ɗayan yana fassara ɗayan da yake wani fauru sai yake wa huwal muwalat saboda za ka ci gaba da samun su a dukkan karatuttukan da zai zo na fitowa a gaba wata nus- wata wani littafin a kawo shi da alfauru kamar da mai ashimawin zai kawo wani littafin a kawo shi da almuwalat to duk yadda aka kawo shi ma dai abu ɗaya ne shi yasa tun a qawaidi yace maka wal fauru wa huwa al muwalat to in ba a nan ba ba inda zaka samu an kawo maka su sunaye biyu kuma a guri daya saboda kowanne yana mazaunin kowanne yanzu yace maka wal wal fauru a nan kuma yace maka wal muwalat to duka abu ɗaya ne wannan sune farillan wanka ko iya wannan mutum yayi bai yi abin da muka karanta a qawaidi ba na sunnonin wanka wanda nan gaba shi ba zai kawo to wanka yi ya inganta kuma za ka iya yin sallah da shi amma dai bai zama cikakke ba saboda ba a kawo sunnoni da misali wannan iya farulan kadai ko ko ko ji ka je ka kudura niyya ka yi tsalle ka fada cikin kofi ka nutse ka ɗago ka cuccuɗa kanka da fuskarka da jikinka da kunnuwanka da kafaɗinka da hammata da hannaye da ciki da baya da ko'ina da tafin ƙafa ka fito shi ke nan kanka ya inganta domin a cikin wani abin da kai an samu waɗannan farillan da muka faɗa da ba nake kayi niyya sannan kai tsalle kai ƙwallowa ka faɗa cikin kogi a cikin an samu ta'amimu zahirin jasadi kai ne nutsewa ma kai a cikin ruwan baka ga duk jiki an gane shi da ruwa waddanku kuma ka cuccuɗa wata kalibin shari ka tsatsaife dukkan gashi walwala da kuma ka jelanta ba shi kenan ba to kana fitowa shi kenan ba kanka ya inganta amma ka bar sunnoni ka bar mustahabi in san samu ne ka fara gabatar da sunnoni da mustahabai sannan kuma waɗannan farillan su biyo baya bayan kayi niyya to alhamdulillah baka da fitowa ya ɗaliban misala shafi na nawa ɗari biyar da nawa ɗari biyar da talatin da takwas muna cikin babu fil wasaya wal mudabbari wal mukatabi wal mutaki wa ibnu walad wal wala ina za mu tashi na'am wa tadbiru yawa mun gama hukuncin wasaya wasiya za mu shiga hukunci na biyu a cikin wannan babu shine mudabbar wa tadbiru abinda ake yi ce masa yi wa bawa mudabbar an ya kula rajulu li abdihi anta mudabbarun mutum ya gaya wa bawansa cewa anta mudabbarun kai abin yi wa mudabbar ne au ko kuma anta hurrun kai yantacce ne an zuburin minni ga bayana idan ya zo bayana na duniya kenan asali ai mun san dugura ko to da yake a baya take sai aka aro wannan suna ake gaya wa baya baya na zahiri da kuma baya na ma'ana kaga nan baya na ma'ana ake magana eh dubur a nan ba na jiki ba na ma'ana na zamani akwai na ma'ana akwai na zahiri kamar inda Allah ya ce sayuhdamul jam'u wal wazuna dubur kaga wannan na jiki ake magana na zahiri za a rusa taron kafirai kuma za su juya da baya kaga wannan juyawa ta jiki ba ta zamani ba to wannan ana magana ya kan ma'ana ta lokaci kai yantacce ne idan bayana ya ya kasance in na mutu ke bayan ba ni kai yantacce ne to duk wanda ya gaya wa bawansa wannan ya shi ake ce masa ya yi wa bawansa mudabbar ko dai ce an ta mudabbarun kawai a dunkule kai abin yi wa mudabbar ne au ko kuma ya ce an ta hurrun an duburin minni gwari gwari kenan kai yantacce ne idan bayana ya zo to sun sannan in ya gaya wa bawansa wannan kalma aka shaida la ya zuzu lahu bai'uhu baya halatta gare shi ya sai da shi ko ya yi kyauta da shi ko ya yi sadaka da shi sai dai kawai ya jira abin da ya faɗa ya kasance in bawa ya riga ka mutuwa shi kenan in kuma ka riga shi mutuwa to daga ka mutu shi kuma ya zama yankin amma ba sai da shi ba kyauta da shi ba yi sadaka da shi wala hu khidmatu amma ya halatta ya sanya shi hidima ayyukan bauta yawwa tunda har yanzu bawa ne amma mu dabba za a sa shi ayyukan da bayi suke yi wala hu intiza'u malihi kuma ya halitta ga ubangijin bawan nan ya tube dukiyarsa ya mana ya kalbi kuɗin da yake hannunsa malam ya murad matuƙar shi ubangijin bai yi jinyar ajali ba in ya kwanta jinya to kuma bai halatta ya karɓi kuɗin da yake hannunsa ko wata kadara ko dukiyar da take hannunsa ba saboda kar ka mutu kuma ya yanti yana talaka bayi da komai ka bar masa kayansa duk da mutuwa za ka yi in ka mutu tun da bayi da gadanka sai ya tashi yana mai dukiyar da zai rike kansa amma kana da lafiya za ka yi kalban duk abin da yake hannunsa ya je ya nemo wani tun da bawon ka ne nan walau waduha kuma in baiwa ce yayi masa mudabbar walau waduha ya halatta gare shi ya kake ka in kanat a maka in ta kasance ku yanga ce kuyanga ce yake ya ya mata mudabba to ba hana shi ta masa hidima ba ba hana shi kuma ya kake ta ba ya mata ya sa ta a daki yayi sadaka da ita saboda ni in ta samu ciki ma umwal da za ta koma yawa ya zama na kai da mudabbara da ummu walada duka dama an kawo musu sun samu yanci to saboda haka ba hana shi ya kake ta ba ka gane amma al-mu'taqatu ila ajali wanda ya yanta ta zuwa lokaci kaza wani galarta ya sake ta in ya yanke mata lokaci dama sha'ibatul hudiyya din ayi nau'i uku ne ko nau'i hudu ma kamannin yanci akwai mudabbar yana ciki akwai almu'taqu ila ajali ka gane ai akwai almu'taqu ba'duhu akwai almukatab su hudun nan kowanne yana da kamannin yanci kowanne yana jin ƙanshi da alamar samun yanci mudabbar jira yake kawai ka mutu ya samu yanci ita ma umu walida jira take kawai ka mutu ka samu yanci almutaqu ila ajal da aka yanta shi zuwa nan da wata uku ko wata biyu ko shekara kaza in yayi na yanta ka shi ma wannan lokaci yake jira ya cika ka ya samu yanci ko baka mutu ba shi ma almukatab jira yake ya gama biya ya samu yanci to idan ta zama albu ta kasu ila ajali ne ya yanke masa lokacin yanki ba mu dabbara ba ce ba umu walada ba to bai halatta ya take ta ba domin in ya take ta ta samu ciki ya rusa mata lissafi za su tashi daga albu ta kasu ila ajali zuwa umu walada wanda an yanke lokaci wannan kuma wani fata za ka mutu to saboda haka bai halatta ya taki wanda ya yanta ta zuwa lokaci amma wanda ya mata mudabbar wannan zai iya takun dan ta samu cikewa duk ɗaya ne dama jira mutuwarsa take ta samu yanci shi ne ta muka gazartan ashe wala ya ɗaul mutaqata ila ajali amma baya takun wacce ya yanta zuwa lokaci kaza saboda in ya take ta ta samu ciki to ya bata mata lissafi wala ya bi'uwa kuma ba zai sai da ita ba ita wa a'a an koma zancen ummu walada a'a ba ummu walada ba mudabbar eh walau wa in kan a mata daga nan ya ɗauko wannan damirin yanzu wala ya jiwa ba zai sai da mudabbara ba a shi ma namiji ba zai sun mala ya juzu lahu bai'uhu ba ko ita ma mace in ya mata mudabbar ba zai sai da ita ba shi ma walahu an ya saka jimaha wancan ma ba ya ce wala huki da masu ba wanda yake nuna maka damirin na mudabbar ne ba zai sai da ita dan ya mata mudabbar walau an ya saka dima amma ya halatta gare shi ya sa ta hidima aikin bauta walahu an yanta bi amala ita ma ya halatta ya tube dukiyarta ba lam ya qarubil ajalu matakan lokacin bai kusanto ba idan almutaqatu ila ajalin shi damir ya koma ga almuta kasa ila ajal in lokacin da ya yanke na yancin nata bai kusa ba in ya rage saura wata in ya mata shekaru ne shekara uku to in an shiga shekarar ƙarshe ya rage wata shida ko hudu ko uku ko biyar to da halatta ya karɓi komai a hannu in dai ajalin yancin ya kusa wai za mata idan shi wannan da yawa bawansa ko baiwarsa mudabbar ya mutu fal mudabbaru wannan bawan da ya yi masa mudabbar zai yantu min sulusi daga sulusun abin da ya bari shi za a fara yanta mun yi aya farkon babu a cikin wasiya yanci da ya yi wasiya an ya mutu a yanta ba wa na mudabbar to shi za a fara yanta min sulusi sannan sai a yi kimarsa a gan me ya rage a cikin sulusun sannan a duba sauran wasiyoyi su ba a zartar da su umar hutun sulusi ba wal mutabbu ila ajali amma wanda aka yanta ya zuwa lokaci kaza kafin lokacin kuma sai ubangijin ya mutu to yana yantuwa min ra'ati malihi daga uwar kudin sa akwai bambancin min sudusi da min ra'ati malihi ko bai bar komai ba sai bawa shine uwar kudin ya masa kuma na yanta ka zuwa lokaci kaza kafin lokacin sai ubangijin ya mutu to wannan bawan ya yantu a take tunda kai da za ka bautar da shi zuwa lokacin babu rayuwarka ta kare to shi ya samu yanci amma in mudabbar ne sai na mutu za ka yantu to wannan daga sulusun sa ne inda wuce sulusi ba ya yantu in ya wuce sulusi to zai yi ciko ko kuma wani bangaren sa ya wanzu a matsayin bawa wal mukatabu abdu amma bawan da ya karya wa kansa yana biya bai gama biya ba sai ubangijin da yake kalban fansan ya mutu to abdu shi kan bawa ne kamar bai taba biyan komai ba wannan ya jajiyar kamar ba a yi kan ya koma ruwan tsundum gashi ana ga a zahiri kamar ya fi waɗancan gata duk da biya yake yi shi babu lokaci ko da akwai lokacin ma sananne ne ko daga ya gama biya ya yanci shi ko cewa kai sai fa an mutu sannan zai samu yanci shi ne ce maka shi ko mukatab daga wannan ubangijin ya mutu to abdun bawa ne ba ba iya alai shehu matukar wani abu ya yi saura a kansa bai gama biya ko kobo ne ko dinare ɗaya ne ko dirhami ɗaya ko tiwala ta rage bai gama biya ba aka ce ai ubangijin ya mutu shi kenan shi bawa ne kamar bai taɓa biyan komai to alhamdulillah sai ne a lallai shi aka mutu ba ba gasa ba ta leko ta ko to ina ne na eh eh inda dukiyar magada ne ba da izinin su ba dukiyar barayu bai halatta ba amma idan wani ne ya kawo ya ce ga shi aiwa mamaci sadaka ko ku ɗan uwansa ko abokanansa kuka haɗa kuɗi kuka sayi dabba kuka yanka masa sadaka to wannan ba komai ya halatta ita sadaka ana yinta da nau'o'in abubuwa daban-daban ka dafa abinci ka bayan sadaka shi ma lada ne ciyarwa ne idan waina kai ko gumba kai ba sadaka shi ma sadaka ne in dai yanka kai ka ce da mutane nama eh kada ya zama da dukiyar mamata menene magada ba da izinin su ba kuma ko ba da yardar su ba to wannan kam an fi dukiyar marayu kuma innal ladina yakuluna amwala la tama zulman inna ma yakuluna naran wa tarwa tana nan tana aiki amma ba dukiyar maraya bane babu takalifi ba wahalar da kai mutum yayi zai samu lada kuma mamacin ladan zai je gare shi yawa ina za mu tashi dari da tamanin da bakwai ina ne matashin wa haddu manabiti sha'arin ra'asi iyakar matsirar gashin kansa ka gane ai tafsirun wannan fassara tafsiran tafsiri ne malam yake li a'lal jabati ga madaukakin goshi can ba ya ce maka min a'la jabhatihi ba eh zai faru wanke fuska daga saman fuska daga eh, daga daga saman goshinsa to da yake wa haddu manajiri sha'ar ra'asi da iyakar matsuwar gashin kasa inda gashi yake fara tsulowa shine a'lal jabhati ai a'lal jabhati mafi daukakar goshi huwa haddu manajiri sha'ar shine iyakar matsuwar gashi jiya ya gaya maka martafa anil hajibaini daga nan goshi yake farawa daga nan abin da ya yi sama da gira daga nan goshi yake farawa ba to a alahu shine haddu munafiki shari ra'asi iyakar matsalar gashin kansa ina fata an gane yani abin da yake nufi fa almuta da wanda aka saba a al'ada mai sanko ba sai ya wuce ya kanda inda gashi yake ba da yace maka iyakar matsalar gashi wanda yake almu'tad wanda aka saba al'ada saman goshi kaɗan gashi yake fara tsurowa. Wa ƙayyadu na wuce haza mun dabai da shi da wannan almuta ɗin fa duk da malam bai kawo ba. Ina ta rira domin mu kiyaye anil agamu ga mutumin da yake da girar guri. Kasan girar guri ai. Gashin guri ai ya sako har ya haɗe da girar sa Daga nan ne ake ganin fatar fuska zuwa nan. Ko? to a cikin mutane akwai ne a ganmu ko da gashin bai sako ya haɗu da girar ba ya yi sako ya wuce asalin ƙarshen goshi ya sako wajen nan tsakaninsa da girar ba nisa shi ne a ganmu to idan mutum a ganmu ne da shi yana da girar buri ko to dole in ya tashi wankowa sai ya wuce gashin nan ya je almutali saman goshin nan inda aka saba a al'ada ba zai ce ai tun da an ce wa hadduhu manabiti sha'ari ra'asi iyakarsa shine matsalar gashin kai to ai ni a nan gashin kai na ya fara saboda haka daga nan zan wanko kuka in kai haka ka bar farilla sai ka je al-mutabi shi ne ce li laha tariza anil agami suna ce masa al-agamu da larabci wa huwa allazi baka san agamu ba shine wanda yabutu sha'ara gashi yake tsirowa fi da mati a cikin goshinsa shine gidan guri din shine a ganmu da larabci allazi yabutu sha'ara fi jabhati sannan wa anil aslai ai walinaka riza anil aslai wa wala tajri mun kawo ya'ani al mu'tada ana nufin fa iyakar matsalar gashi wanda aka saba ne domin mu kiyaye anil aslai ga mai sanko shine al aslau wa huwa in baka san mai sanko ba allazi in hasara sha'ara wanda gashi ya cinye an makadan rasi daga magabacin kansa farkon gashin kansa duk ba gashi ya suɗe ya zo nan tsakiyar ka wani ma ya zo har wajen ƙeya to ba za a ce sai ya bi ya karanta inda gashi yake ya wanko zuwa fuska ba shi yasa ya ce maka al-mu'tad wa kuhima min qawli manabiti ana fahimta daga faɗin mai risala da yace wa hadduhu manabiti sha'ari ra'as eh ne a'a wa fuhima min qawlihi manabiti ko oho to nayi nayi kasan fai rukulu mawdu'un ko me gama to shi ma yana shiga gurbin wancan mai a gan mutu girar buri tilkasi da cikin wanke fuska wala ya dukulu mawuzi sali amma gurbin sanko shi baya shiga wanke fuska fa ya dukulu mawuzi gama gurbin girar buri yana shiga tilkasi da cikin wanke fuska amma wala ya dukulu mawuzi sali gurbin sanko shi baya shiga me a ganmu sai ya wanko mawdu'ul gamam inda gilan burin take sai ya wanko ta daga goshi zuwa fuska shi kuma mai sanko baya shigar da gulbin sankonsa cikin wanke fuska shine ma'anar al-mu'tar wa fuhima min qawli manabiti to an fahimta daga fadin sa da yace wa hadduhu manabiti shari ra'sihi annahu la budda ba makawa min ghasl juz'in daga wanke wani yanki min ra'asi na kai eh in tunda an ce shi iyakan cewa abu ne mai wahala in ka ce sai ka tsaya iya iyaka to wani lokaci ba za ka ƙalasa iyakar ba eh kamar wanke hannu dai a alwala da ake misali wa aydiyakum ila almarafiq ko mu malika da muka zo sai muka ce ma'al mirfaqai qur'ani cewa ila almarafiq mu kuma malaman mu da suka zo a cikin suka ce wa gasulul yadaini ma'al mirfaqai ko amma qur'ani ila yake to saboda akwai likici wajen kayyade wannan na ila da Allah ya ce ila nan in ka zo nan tsakiyar ka zo to amma wa ilkalu ma shigar da gwiwar hannu cikin wankewa a hawadu li zawali takallufi at tahdidi ko inji mai risala shine mafi kewayewa ga gusar da kallafa ma da aka yi na zuwa iyakan nan wanda ya wanko hannun dai ba yi da kokonto ya wanke inda ake nema amma wanda in ya wanke shi ila yake zuwa wata lamfa ba zai ƙara so ba kuma in baka ƙara so ba ka bar luma ko to shi ne irin wannan misalin mala yake maka anan ya ce maka da aka iyakance aka ce manabiti to kar ka ce kawai iya nan ɗin za ka tsaya ba za ka taɓa gashin ba wataran ba za ka ƙarasa inda ake nema ba saboda iyakancewa abu ne mai wahala saboda haka yake la budda min gasli juz'in min ra'si ba makawa a wajen wanke fuska sai ka wanke wani yanki na kai ka haɗo har da gashin ka wanko don ka tabbatar ka wanke iya inda ake nema yace li yatahaqquqal i'abu domin bibiyar wannan gabar ya zama ya tabbata an yi tahaqquqi an yi tahqiqi na al'ib abi bibiyar gabar da aka ce ka wanke ai mun san wannan idza au aba bil ula ba wa juz'u gaslul wahid idza au aba bil ula wankin farko a fuska da hannu da ƙafa duka yana isarwa amma da sharaɗi iza au ababin ula idan ya bibiyi gaɓarsa da wankin farko in wankin farko ya wuce duk inda ake nema ko bai yi na biyu da na uku ba alwala ta inganta ka gane ai to amma saboda gudun kada wankin farko bai bibiya ba aka ce ya yi na biyu da na uku wataƙila in na farko bai gama ba na biyun zai gama ko a na ukun zai gama to shi da na yake maka ba makawa sai ya haɗo da wani yanki na kai wajen wanke fuska ya ta haƙuƙal abu domin bibiyar gaban nan ya tabbata walwaju shi fuska da ake wankewa a alwala lahu durun wa lahu ardun yana da tsawo yana da faɗi ardu mai an baki shine faɗi wa jannatin ardu haka ardin sama'i ko faɗinta kamar faɗin sama ko kuma ardu har samawatu wal ardu faɗinta kamar faɗin sammai da ƙansai kaga ardu a an baki ne shine faɗi amma ka ce ardu ne hamza ne alif shine ƙasa fi samawati wal ardi wannan hamza ce amma nan an baki ne faɗi kenan fuska tana da tsawo tana da faɗi fa awwalu dulihi farkon tsawon fuska min malabiti sha'ir ra'sil mu'tadi daga matsalar gashin kai wanda aka saba ko wa akiruhu ƙarshen fuska tulan ga tsawo ila ɗarafi zaƙalihi zuwa gefen muƙamukinsa nan kenan idan tsawo ne in ka ɗauko daga nan ɗin sai ka taho ka zo hannun wannan shine muƙamuki faɗi kuma daga kunne zuwa kunne wa huwa an baka san zaƙalu ba shine majma'ul lihiyaini mahadar gemun nan guda biyu me yake nufi da gemu biyu gemu da saji saji in ya taho ina yake karewa a nan ko shi ma gemu da gana in ya sako ina yake karewa a nan to mukamiki kenan bi fatihin lami da fatahal lanja lahayaini wa huwa shine ma tahattal alfaqati abin da yake ƙarƙashin wannan gashin an faɗa ne ko ne da wata ya wahala ƙarya to ne ne majinar gwamna oh wannan ne ko haka to hana ƙarya ai daga nan je muke fara yanzu kamar na ai daga nan ne har zuwa ƙarshen haɓa ba to shine mahaɗarsu inda za su haɗu da saje shi ne ake ce masa muka biki zaƙanu ke wala khilafa fi dukuli wannan babu saɓanin maluma cikin shigar muƙamiki fil gasli cikin wankewa eh dole ne in ka zo sai ka haɗa da muƙamikinka sannan fuska take cika wa hadduhu iyakar fuska araban ga faɗi min al'uzni daga kunnan dama ila al'uzni zuwa kunnan hagu wa ilaihi ashara zuwa ga wannan ne malam mai sala yayi nuni bi kauli da fadin sa da yace wa daura wajhihi da kuma kewayen fuskar sa kullihi gaba daya anan ya hade maka gaba daya arabu wa dulu din da fadin da tsawon anan yake maka wa dauru wajhihi kewayen fuska ai haka ake kewayawa kullihi dukkansa min haddi azumai lahayaihi daga iyakar kasusuwa nan guda biyu na gemanyarsa guda biyu bi fati illahi shi ma lahayaihi ila su digaihi har zuwa gefen kuncinsa tasniyatu sudigi ne su digaihi tasniya ne a sudigi bi kasir sadi da kisrar sadi sudigi wa sukunu dali sudigi amma wani ƙalu ana faɗi idan ya da rufa sa ce sudgi aidan wa babul arabi sashin larabawa ko da qalibu sada sinan tana juya fadin nan ya koma sun maimakon sudgi ko sudgi da sadu sai su mai da shi da sinan ya zama sudgi ko sudgi muhimmala sun wanda bayi da yaya wa huwa in baka san sudgi ba ma bainal uzuri wal aini abin da yake tsakanin kunne da ido kusan ba shi da suna a hausa kayakaye nan tsakanin nan da nan wannan tsakanin shi ne sulhi idan shi kunci sunsa kaddu ka gane nan kaddu ne nan lahani ka gane ai nan shi da kundu kunci shi wa da sunansa to kunci daban kundu kuki daban nan ne kunci nan kundu kuki nan kaya kai to nan shi ne sudiki eh wannan audun kunne to wanne ne amadun kunne akwai amadun kunne shi a shi a cike yake shi ne wannan shi ne audun kunne da cikin wannan dodon kunnan shi ne amadu ko yayi dalili wal mashuhuru ƙauli mashuhuri dai dukulu shigar da kayakayen nan tilgasu da cikin wankewa shine sudigi ko sidigi lisadi wa siri to alhamdulillah amma ga walan ma kana fa ila shi kalamihi ila da malam ya faɗa a cikin zantansa da yake ila su digayi bi ma'ana ma'a ta zo da ma'anar ma'ali ma'al da Allah ya ce ilal marafiki wasu suka ce ila anan bi ma'ana ma'a ma'al marafiki saboda fadin Allah wa yuzirkum quwwatan ila quwwatikum a kissar annabi hudu da adawa Allah ya ce in kuka tuba kuka yi istighfari Allah zai tsala muku karfi tare da kalbin da kuke kaga cewa yi wa yuzirkum quwwatan ila quwwatikum amma ma'anar ila ila anan bi ma'ana ma'a kamar irin wancan ilal ka'abaini ma'al ka'abaini to shi ma da yake maka ila su bigaihi yana nufin ma'a su bigaihi ne tare da kayakayensa guda biyu. To alhamdulillah. Kuni. Allah wani da gaba? Oh, akwai asali. Mubarak. Kawai san ku ce ya baka dubu da ɗari biyar amma kada rubuta Allah wani da kan. Sai ka wani shinkafa da wayo ko suna son a karɓa masa. Shafi na nawa? Askar. ɗari hudu da talatin daidai ma za mu tashi to da talatin daidai ko da talatin da ɗaya to walwarisu shi magaji dai asabatun asibi ne can ba ce maka walwarisu na asharatun ba ai jam'i ne na alwarisu in an ce maka warisu aka ce wannan magaji ne magaji daban wane magaji ne daban wane yana da gado daban in aka ce wane ai magaji ne to a kabasin shi din nan asibi ne namiji ne ba mace ba ne domin yahudul mala yana hauzance dukiya izan fara da idan ya kaɗai in ya zama shi kaɗai mamacin ya bari to duk gaba ɗaya dukiyar ta sace wannan shi ake ce masa asibi to kaga mace ai ba ta hauzance dukiya ko ita kadai uban ya mutu ya bari abin da za a bata shine rabi ko in su biyu ne a ba su sulusani ko sun kai dubu sulusani ne in ba namiji ba za a ƙara musu akan sulusani ba kaga ba ba su yi hauzi ba haka nan uwa ba ta yin hauzi yar uwa duk wata ya mace dai ko me matsayinta a gado ba ta yin hauzi ina fata an gane sannan a cikin maza miji shi kadai ne baya hauzi ba shi kadai ba da dan uwa ne ummi shi ma baya hauzi to dukkan waɗannan ba magada bane a'a masu cin gado ne ka gane ai alwarisu magaji asabatun asibi ne domin yahuzul mala yana tattare dukiya shi kadai idan fara da idan ya kaɗaitu au ma fadala anil fadli ko kuma yahudu yana hauzance ma fadala abin da ya yi ragowa alil furuji garabalade idan shi kadai ne asibi ko shi da wani ko su da wani asibai ne to su za su ga gefe suna kallo ana rabu wane yana da kaza a bashi rabansa wane yana da nisbi a bashi wane yana da sulusi a bashi wane yana da sudusi a bashi wane yana da rubu'i a bashi wanda tana da sumuni a bata abin da ya rage sai ya zo ya dauka in ba kowa kuma duka nasa ne to wannan shine alwarisu shine asabatu yace maka kal ukuti ma'al binti kamar ƴan uwa tare da ƴa au bintul ibni ko ƴan uwa tare da da ƴar ɗa anan ita ƴan uwa za ta jira wannan albinti ko bintul ibnin ta ɗauki nusufinta. Ita kuma sai ta zo a bata sudusi tamamu sudusai. Kaga ba za ta shiga rago tare da ita ba za ta tsaya a gefe. Ka gane ai, wazu fardin da kuma wani ma'abocin rabo. Waye ma'abocin rabo? Akwai baffa. Alal misali. Ko kuma ɗan uwa li'abi wannan ‘yar uwa shaƙiƙi ce wannan ‘ya ce kuma akwai ɗan uwa li'abi kaga a nan ba za su yi tarayya ba a wannan gadon abin da za a yi ‘yar uwa shaƙiƙiyar nan a wato ‘ya ko ‘yar ɗa a ba ta nusufinta ɗan uwa ba zai musharaka da ita ba filin zakari domin ita tana sama da shi ita ‘ya ce shi ɗan uwa ne ko kuma ita ya ce wacce ƴar uwa ce dan cewa mata ce ƴar uwa ce kikiya ba za ta yi tarayya da ita ba dan ita za sama da ita to za ta ɗauki rabanta na ne na ƴa shi ne nufifi ita kuma wacce ƴar uwa ce kikiya ba za ta yi tarayya da ɗan uwa li abi ba saboda ne tana sama da shi ita ce kikiya ce shi ba li abi ne ko kuma a'a ita ce kikiya ce shi baffa ne ko ba shi kikiyar ba ita ne abiya ce shi kuma baffa ne ai tana sama da shi baffa ba zai yi tarayya da ƴar uwa ba kowace iri eh to idan aka ba wa ya nusufi aka ba wa ƴar uwa shi kikiya sudusi tamamu sudusai ne me zai rage sudusi to zufar namiji ne ai to dan uwa ya ajin nan zai zo ya dauka ya ya ya yi asu yana kallon su kowa ya dauki rabon sa ke ya ne ki dauki rabi duk da kin wawashe tun farko ba ta dauki ba yar uwa ta kigiya a ba ta sudusi in an kafa shida aka ba wa ya uku ba an ba ta rabi ba idan aka ba wa yar uwa daya ba an ba ta sudusi ba kaga hudu ya tafi ko saura nawa biyu shi ne sulusi to ɗan uwa li'addin nan ko baffa shakiki ko baffa li'addi ko ɗan baffa shakiki ko ɗan baffa li'addi duk wanda aka samu namiji a wannan zirin to shine asibi shine zai zo ya ɗauki wannan abin da ya rage wal furudu rabaraban gado fitatun guda shida ne to in ba in ka cire asibci duk wanda ka ji an ce wani an ba shi rabo a gado to ɗayan shidan nan aka ba shi in dai ba asibci ba ne ko dai an ba shi nisifi ko an ba shi rubu ko an ba shi sulusi ko an ba shi sulusani ko an ba shi sudusi ko an ba ta sulusi a gado babu kumusi babu subu'i babu tisi'i babu ushiri in kaga an yi ɗayan waɗannan to an yi auli sai dai in auli aka yi ya rikice kowa yana da rabo kuma dukiya ba za ta isa ba a ba kowa rabansa sai a yi ƙari a cikin bugu ka gane ai sai kowa a bashi abin da ya samu kuma kowa wannan aunin ya shafi shi amma in ba haka ba laban gado dai sittatun shida ne zai fara da na farko shine mafi yawa a ba mafi yawa ba akwai su da ya fi nusu yawa na farko a nisku akwai rabi daga cikin shida rabin nan lilbinti rabo ne na ya tan faridus da ta kaɗai kamar da muka faɗa ɗazu ko da akwai sauran magada fa a ‘ya'ya dai ba na ba wani namiji ba wata ‘yar ita kaɗai ce to dole a ba ta nisbi rabin abin da ubanta ya bari wa bintin ibni da ‘yar ɗa ita ma in ta kaɗai ce ya zama bai bar kowa ba sai jikarsa guda ɗaya ‘yar ɗansa namiji ba ‘yar ‘ya ba je mun faɗa ‘yar ‘ya mace ba ta zabi yawa bintin ibni ba bintin binti ba to ita ma in ita kaɗai ce ana ba ta rabi wa shaqiqati da ƴar uwa shaqiqiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da mai mutuwa kuma bai bar kowa ba sai ita to ita ma za a ba ta miji wallati lil abi da wacce ta fito daga bangaren uba yana nufin wal ukuti lil abi ba kawai sai sai maka wallati lil abi da ƴar uwa wacce take ta bangaren uba ita ma in ta zama ita kaɗai ce ba shaqiqiyar ba ya ba jika to ita ma za a ba ta nisbi sannan wa zauji da miji ma'a adamil hadisi tare da rashin matsali a maza ba wanda ake ba wa zucifi sai miji da uba da kaka da ɗa da jika duk ba maganar nufi in ka ga namiji an ba shi nufi ko miji ne matarsa ta mutu ba ta da ɗa ko jika shi yasa ce maka ma'a adamil hadisi tare da rashin matsali matar tasa da ta mutu ba ta bar ɗa ko jika ba dan ko jika da shi aka haifa ko da wani miji daban ta haifa in dai ta bari to ba za a bashi nisfi ba sai dai a bashi rubu shi ne ce wala rubu ma wujudihi miji ana bashi rubu tare da sabuwar matsali kenan in ba ta tana ta bar da da shi aka haifa ko da wani miji daban to ta wannan dan ko ko ya anan duk ɗaya ne ko ɗan ko ɗa mace ta bari to zai ta da shi daga nisfi ko za ka ta da shi daga nisfi ya koma rubu wannan ba qur'ani ya ce wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun ai ana aka samu wala kum nisfu ma taraka azwajukum za a ba ku rabin abin da matayenku suka bari amma da sharadi in lam yakul lahunna waladun in ba su da da sai ce fa in kana lahunna waladun to falakum rubu mimma tarakna amma in suna da da to za a ba ku rubu ne daga abin da suka bari shi ne nan mala yake gaya mana to tunda ya ce maka shida ne ya ce allisu to a cikin shida ya ce wala hurubu kaga mun shigo na biyu kenan miji za a ba shi rubu ma'a wujudihi tare da sabuwar haji sannan yace wa lizawjati haka nan rubun nan shine ya tabbata lizawjati ga mata akwai wawa na ku wa lizawjati duk bai da wawa duk wanda bai da wawa ya saka eh na ku aida bane a irin namu mu ma sawa muka yi walin zaujati haka nan rubutun da shi ya tabbata ga matar aure guda ɗaya da mijinta ya mutu ya bari fasa'idan da abin da ya hauhawa daga ɗaya matar ɗaya ce ko biyu ko uku ko hudu ba za a tsara musu ba rukun za a ba su su je su raba in ita kaɗai ce ta rab- ta ɗauka ita kaɗai in su biyu ne su raba in su uku ne su raba in su hudu ne wannan rukun dai shine rabon amma fa ma adami tare da rashin wa hajibi nan bai taba kama adamin hajibi ba saboda ya taba gaya ma a baya ma adami ta- tare da rashin sa shi wa ɗa ko jika ka gane ai ba Allah ya ce wa lahunna rubu'u mimma taraktum ba illa ne kullakum waladu eh za a ba su rubu daga abin da kuka bari ku mazaje amma idan ba ku da ɗa ko jika shi ne yake maka ana ba su rubu ne ma adami tare da rashin hajibi sai yake wa lahunna sumunu za a ba su sumuni ma'ahu tare da hajiri idan mijin nasu da ya mutu ya bar ɗa ɗan da su aka haifa ko da wata mata daban to sun tashi daga rubu sun koma sumuni ɗaya bisa takwas sannan wasu lusani shi da tushe na nawa a ce musu na hudu ga ga ga sumuni mun faɗa eh a a ina a ai ce ma can na ce maka wa- wala hudu ku haka yi tafiya da su kawai za ka ji su ne yana faɗa yawwa a cikin magana kawai yake je hun ba irin na iziya da ya maka gwali gwali kowanne da magadansa sai wala hullar su mun kaga mun samu na uku yace wa sulusani mun samu na hudu akwai sulusani biyu cikin uku kaga ya wuce nisbi Eh, in shida aka raba in aka bada uku ba shida nisbi ba to aka ƙara ɗaya ya zama hudu shine sulusani ka duk biyu ko uku ba shi ne shida ba to ka ba shi biyu ka ƙara masa biyu ka ka ba shi sulusi sulusi sau biyu ko to lil isnataini rabo ne na mataye guda biyu ba mata aure ba fa to shi hausa dai anan ba za ka iya fitar maka da shi ba in ka ce mataye mata aure ma mata ake ce ko in ka ce ƴaƴa mata kuma ba su kaɗai ba ne shi ba zai maka gwari gwari wa sulfanu lil isnatayn akwai ta utali da sai lil isnayn ba yana nuna mataye ne amma ba na aure ba guda biyu fasa'idan da abin da ya hawa hawa daga guda biyu sai ta min zawati nisfi daga ma'abotan nisfin nan ba mun ce maka ya ita zama ita kadai ana ba ta rabi ba jika an ta zama ita kadai ana ba ta rabi ba yar uwa ta kijiya ta zama ita kadai ana ba ta rabi ba yar uwa ne ajiya to waɗannan su ne zawatul nisfi kar ka ƙara kar ka rage eh domin yar uwa ni unniya ba za ta shigo nan ba ita ba za ta nufi ba ce in ta zama ita kadai da yake walahu aku na wukutun fa li kulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu akasara min zalika fa hum shuraka'u fi sulus wannan gada yan uwa mata ne da umbai da yan uwa maza duk ɗaya ne da yake walahu aku na wukutun duk ɗaya ne su babu bambanci mace da namiji akun ne li ummi aw ukutun ko yar uwa ce li ummiya in shi ɗaya ne a bashi sudusi in ita kaɗai ce ma mace yar uwa li ummiya sudusi sai kanu aka saba min zalika da biyu abin da ya sama ko mace da namiji ne ko mata ne zalla ko maza ne zalla to falahum shuraka fi sulus za a su yi tarayya cikin sulusi ko wancan gadon li ummai ne amma zawatu nisfi kam dai wato iri hudu ne ya jika shakikiya li'abiya su ne zawatin nisfi to irin waɗannan da in suka zama isa su kaɗai ake ba su nisfi to in sun zama biyu sai a ƙara musu ɗaya su dusi sai ya zama su dusani albarkacin sun ƙaru amma bai da zara ta yi maka wala yuzadna ala zali ko sun kai ɗari ya'ya mata zala wala a ƙara musu komai ba daga biyu abin da ya yi ɗari wannan su su sami kawai ake ba su wa sulusu lil ummi shi kuma sulusi ana ba da shi ga uwa gaira mahjuba wacce ba a tsare ba yana nufin ma a faqadil hajibi ko ma a adamil hajibi shi ne ce baka gaira mahjuba uwa ce da ɗanta ya mutu ya batta ita kadai ko ya batta da uba amma dai ba ɗa ba jika shine hajibinta ko miji yana nan ba zai hana ta ɗaukar sulusi a shi da zai kwashe guda biyun ba to misalin da tafi ɗaya ya ci rago ya bashi ɗaya asibiti ya bashi amma in akwai ɗa ko jika na ɗansa da ya mutu to ba dama a ba ka ɗaya bisa uku sai dai ka koma sudusi kamar da wataƙila zai kawo to sulusi nan shi ne tushe na nawa na biyar kenan walil isnaini sulusun nan shi ake bawa isnaini maza guda biyu fasa'idan da abin da ya hauhawa min waladi ha daga ƴaƴanta ita wa uwa yana nufin ƴan uwa li ummai min waladil ummi bisa wuyati kuma daidai wa daida abin nufi in mace ce da namiji za a ba su wannan sulusun su je su raba isnainu in ma maza ne zalla in ma mata ne zalla haka za a ba su wannan sulusun su je su raba shine rabai yan uwa li ummai shine raban uwa shine rabai ya'yan wato yan uwa li ummai to sai mu tashi wasu dubu bi wahidihim alhamdulillah sai mu a qarabul masalik na za a tashi Wala ne? Wani sa shi ke biya? Oh, ga shi ne. Tafi na nawa? To, ko dai namu da wani. Wala yi kudu ala zaujiya? Ba a yi hukunci ala ne ko bi? To, ba za a yi hukunci akan mijinta ba idan ya hana ta zuwa masallaci. Wa fasulu ma'amunin ko? Da rarrabewar mamu, bina harin sagirin da wata ƙorama ƙarama, au ɗariƙin ko ta farki, wannan duka baya hana yin sallah. Baka samu damar ƙetarowa ba akwai ta ƙorama ta tsaye tsakaninka da masallacin. ko sahu ya cika ba dama ba inda za ka tsaya a baya sai dai ka tsallaka koraman nan sannan ka bi sahu wannan babu laifi bai hana maka samun sallah ba au ɗariƙin ko kuma tafarki sahun ya cika sai hanyar masu wucewa sai ka tsallaka yamma da hanya ka jera naka sahun wannan babu komai sallah ta inganta wa uluwi mamun da ɗaukakar mamu mamu yana sama yana tudu liman yana ƙasa wannan babu komai walau da sabihin koda da rufi ne ko dakin ne ko saman soro ne ma mu ya hau ya bi liman sallah liman yana ƙasa wannan sallah ta inganta la imami amma banda uluwu imami a uluwu mamumin dai la uluwu imami shi ne da maka la imami in ne zama liman ne a sama mamu a ƙasa sallah ta ɓaci da shi da su gaba ɗaya fayukurahu ka gane ai ana karhantawa illa bi kashibri sai dai abin da bai wuce kamar taki ɗaya ba tudun da liman ya hau a saman mamu au da wata ko kuma larura ce kamar a cikin jirgin ruwa au kasidi ta alimin ko kuma a'a nufin ilmantar da mutane yadda ake sallah inda wata ran manzala ya taba hawa mimbari yayi sallah akai yayi kabbara har ma dan ya nuna wanda suke masallacin saboda in kana ilimin yana gaba wanda suke sahun gaba galiban da sahun baya sun tare wani kan ƙarshe ba sa ganin yadda rima yake ruku yadda yake sujjada to idan a dalilin ilmantarwa ne kana so mutane su koyi yadda ake yin sallah daga wajenka shi ya sa ka hau wani gu mai tudu yadda kowa zai dinga hango ka kai sallah kalimance su a haka wannan babu laifi babu karhanci saboda manzo ma ya taɓa yi dan ya nuna musu yadda ake sallah wa badalat amma fa sallan nan tana ɓaci in ƙasa da imamun aw ma'mumun bi kibra in liman ya nufi girman kai da wannan bihi da wannan tudun da ya hau mamun da aka ce masa ba laifi ko da da rufi ne ulu mamun walau bi faɗi in ya sa girman kai ai dan ni mai muƙami ne ko mai daraja ne ba zan haɗa kai da talaka a sahu ba shi yasa na tanadi guri a sama to wannan bayi da sallah shi ma limamu in dan girman kai ne ba kasu da ta'alimin ba ya hau sama ma mu suna ƙasa to sallah ta ɓaci domin sallah ana yin ana kaskantar da kai ga ubangiji ne to amma kai da kai zo da niyyar girman kai ina ma'anar kaskantar da kai a cikin ta to wannan sallah tana baci wa musammi'u haka nan sallah tana inganta da yin koyi da mai jiyarwa shine ladan mai ɗaga murya ilimi ya ce Allahu akbar zai ce Allahu akbar dan kowa ya ji shine musammi'in ko da ba ka ji muryar liman in kai koyi da muryar mai ɗaga murya bayan liman sallar ka ta inganta lokaci da ubi da yin koyi da shi kai ba ka jiyo komai ba ka ganin liman kawai muryar ladan kake ji kai koyi da wannan muryar ta ladan sallar ka ta inganta wa bi ru'yati kai har ma da gani kana ganin liman din ma amma kai koyi da muryar ladan sallah ta inganta ko wa in bidari ko da a gida ne larura ta sa kai sallah a gida saboda rashin lafiya sai ka bi liman daga masallaci amma ba ka jin muryar liman ba ka ganin liman sai muryar ladan ko da a gida ne in ka bi shi sallah sallah ta inganta to alhamdulillah wata da yake ce da sai ne to ina ne Allahu alwajihu sittin da bakwai Allahu ulwadi ina da ina albasu bincike alkalimatu alqa wa da'a wa yalqa kalmomin Allah alqa alqas sayyadu shabkatahu da'a almaridu tabiba yalqa almusiu jaza'ahu fil amsiyati thalathati alula cikin misalce misalcen uku na farko kulluha af'alu dukkan su fi'iloli ne ka gane ai wa ashiru kullun minha alifun kuma karshen kowanne fi'ili daga cikin guda uku alif ne a wato alifun maqsur la li'annahu domin shi wannan alif yunqu biha alifan ana furuci da ita a matsayin alif ko da a rubuta babu ka gane ai tasfu akwai alif a sama da ake daurewa a ƙarshen wawudin ya dunu ma haka والمؤول عليه abinda ake juyar da zancen gare su guna a nan annubu fulisin lal kitabata ba rubutun ba a rubutu dai ba wani alif alƙa a ƙarshe mu ya ara muka gani a karatunmu na tsangaya ko da'a shi ne ma muka ga alif baki yalƙa kan ba wani alif shi ma ya ara ne to abin da ake lura kurci a kulcin ake jin an ja ali ko lal kitaba ba wai rubutu ba wa samari al af'alu ana ambatan waɗannan fi'iloli af'alan mu'tallatal akhir fi'iloli abin yi wa illar ƙarshe ana musu illa ne al akhir a ƙarshe saboda mai ƙarshen su ya zo da alif kuma fi'ili ne kaga ba damar rufu'a ta asali ta fi'ili mudari ta bayyana saboda ƙarshen alif ne ba dama fata'a ta asali ta bayyana akan wannan alifin na fi'ili mudari in ya na fi'ili madi idan fi'ilin madi ne to alhamdulillah sai ne Dari da hamsin da tara, Allahu alwabi ina za mu tashi. Tamrudin fil irabi. A alif namuzatu. Iyahu alada tabibu. At-tabibu likita ala da ya yi magani ne iyahu gare shi shi sai aka gabatar da iyahu din kuma an gina shi ne yana mahallin maf'ulin bihi mansubu domin addabibu shine fa'ili ala da shine fi'ili iyahu shine maf'uli sai aka yi akasi maimakon fi'ili da fa'ili da maf'uli sai aka fara da maf'uli sannan fi'ili sannan fa'ili iyahu ala da addabibu addabibu alaja iyahu ya magance shi ne iyahu din nan shine maf'ulun bihi muqaddam maf'ulun bihi ne amma aka gabatar da shi a gurbin fi'ili jumla ce fi'iliya ka gane ai alaja tabibu iyahu da aka ce a dabi iyahu alaja tabibu mabniu ala dhammi amma abin ginawa ne akan ruba saboda mutili mudari'i ai maf'ulun bihi ba mansubun bane ai fata ake masa to amma ga shi maf'ulun bihi ne kuma dole ka kai masa mansubu tunda maf'uli ne amma kuma mabniyun ala dhammi abin ginawa ne akan rufu'a saboda mabni ne iyahu kaga an gina shi akan damma amma fa fi mahallin na suke a mahallin fata yake mahallin fadin fata ne da suna ne ba zamiri ba to dole a masa fata kamar ka ce halar da ɗabi'u zaidan likita ya yi wa zaidu magani to amma da yake zamiri ne mabni sai aka bar shi dama harafi mabni da irabi baya canja shi sai dai irabin ka ya gano maka a mahallin da yake fi mahallin nasbi ne au fi mahallin jarri أو في محل نسب آلة شيء فعل مضارع وقف فعل ماضي مبني على الفتح أبن جلاواني أكم فتاة شيبا مسألة دعما آلة مبتوه العاشر ني أبدا التجيب شيء فاعل مرفوع جدا مجي فاعلين أبن ورفوع الضم التجيب الحمد لله بلوغ المرام شادي ko hadisi ɗari takwas da ashirin da nuna mu zai zama da ashirin da biyar kuma wa anwa wa anu an karɓo daga gare shi shi abdullahi ɗan umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙara ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anin najishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hari ga yin magudi muttafaqun alai yayi maka lamba mai takariri yace annabi tu an yamdaha sil'ata me haja yayi ta yaban hajan nan li yuntiqa hado min ya sai da ita wa yurawijaha ya ƙara mata farashi au yazida ko yayi ƙalifi samani ha cikin kuɗinta li ya gairu fiya domin waninsa ya afka cikinta in shi ne mai sayarwa ya yi ta koɗa kayan ya yi ta zugawa aiwa da ma da ya saya ya yi yabo ya ce ya ji daɗin wannan abu shekararsa uku a hannunsa yanzu ko gyara bai taɓa yi ka gane ya yi alhali kuma ba haka ba ne a'a wannan shi ne hajar ake magana ai ya kawo au yana yin ɗaukan ma'ana biyu ne an yamda sil'ata liyuntiqaha wa yarujaha wannan mai sayarwa kenan au ko kuma shi dan kola ne ba shi ne mai sayarwa yana gefe yanzu da yazo ya ce ah no nawa ka sayar masa wai sai masa dubu goma ya tsaya ta sai sai sai dubu bakwai a to in ba zai saya ba ni ka rage mu ko dubu tara ni ka sayar ni zan saya kaga ya ya zo ya yi kari akan yanda wancan ya saya liyaqa gairu domin wani sa ya fada shi ha cikin wannan farashi da shi ya yi shi ne ma'ana allashi kawai dai magudi ko yaudara a cikin ciniki haramun ne muttafaqun alai wa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na anil muhaqala manzo sallama yayi hani da cinikin muhaqala shine bai'u da ani fi sumbulihi sai da abinci a cikin zangarniyarsa sai da damin haƙi eh haramun ne sai dai in shuka ce a tsaye ba a girbe ba kai ciniki kaga karama yana da tasa kima ko amma dai an yanke an tare kuma a yi cinikin tsaba a jikin zanganin ya haramun wal muzabana da cinikin muzabana shine cinikin ɗanye da bushashe bai ulina da dizzalibi kailan ko bai uruɗa wa tamri kailan a au ka auno min kwano kaza dan yana auna maka kwano kaza bushashe ko daidai wa daida ko ya saba duk haramu domin ba zai saba ba daidai ba in daidai wa daida muka yi sandana waɗannan ya bushe zai motsa ba zai kai yawa bushashen da na baka in ya fi kuma in ya bushe ko dai ya gota ko dai ya sake kasa ba yadda za ku yi ku daidaita wannan abu saboda haka shari'a ta hana kawai haramu mukabara da cinikin mukabara ba da labari ina fata an gane al-mukabara shine ba da labari da ba da baya kwamfin min haminar zari ka zo ka ba shi labari ai ba da gonan nan da na noma buhu kaza na samu to waye gaya maka bana da baɗi da baɗi ne wancan haka za a samu ba da labari daga al-kibra ne ko al-kubra wa an suniya da kuma yin shogo a cikin ciniki an yabi a shani wani sassumi ba a ya shoge wani bangaren inda malikiya sun sun ɗauki wannan ya halatta ka yi cinikin buhu ka ce ban da kwano kaza ba muna karanta a cikin malikiya amma ya zo a wannan hadisi babu shogo in ka sayar ka sayar gaba ɗaya illa an su ulama doka ji sai dai in an sanar a nan malikiya ta shigo tun kafin ku fara ciniki to zan saida maka kwano ashirin ne a cikin buhun nan banda kwano ashirin in ne arba'in ne ko zan sayar maka kwano talatin ne banda kwano goma kaga ka sayar ba sai da aka gaba ciniki ya ɗauko kuɗi ya biya kashe ku kwano talatin fa na sayar ma banda kwano su wannan zai yiwu to dama maza Allah ya hana shi da shogo su ne istisnai ka san istisnai ai togewa baka mika gaba ɗaya ba ka rage wani abu shine asuniya illa an tuula ba wannan ta coge ba ko ko ya coge shi wala an aike shi da kuɗi ya coge wani abu kaga ya rage kenan rawahu khamsa illa ibn majah wa sahu turmuzi wa an anas qala naha rasulullah manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani anil muhalaqa ga wancan ciniki na muhalaqa to shi ne dai wakafi na sa anil muhaqala nace ba to anil muhaqalati ni muhaqala nace muhalaqa nace to wanda aski ne ai kilaku anil muhaqala ya hana cirikin muhaqala shine cirikin kwaya a cikin zangarniya wal muhabara da kuma muhabara shine bai'u taml wal haddi a sai da dibino ko ƙwaya qabla buduri salahi kafin bayyanar kautatuwarsa dibino kafin ya harba yana kore shar a yi cinikinsa ko mangwaro ko ma menene sai wani ɓangare ya harba ko da ba duka ba haka nan ƙwaya ta gero ta yi guduni ƙwayar ba ta bayyana ba a yi ciniki shi ma haramun shi ne mukabara daga al'akadar ko kudura kore yana kore daga kore ne shi ne al-mukabara yana kore fatau bai harba ya yi yalo yalo ko ruwan ɗorawa ɗorawa ko jaja jaja kuma a ce za a yi cinikin sa haramun ne walmula masa da kuma cinikin shafa an ya kula bi duka sau bi sau duka ka sayar min tufafi na na baka tufana wala yazuru ahduma ila sawji ba wanda zai duba tufan dan uwansa bal yal bisani kawai haka za su daura ba tare da gani ba wannan shi ma haramun ne wal munabaza da kuma cinikin jifa za a mar sayar maka teji ko gona a baka dutse ka jefa inda dutse ya faɗi iya nan aka yi ciniki sai ka biya kuɗi ba tare da an auna ba yawwa shine mulabaza jifa ko kuma ka jefa cikin garke iya dabba da dutse ya taba ita ce aka yi shiriki amma ba za ka jefa ba sai ai shiriki ka biya sannan ga dabbobi ko ga hajoji duk wanda jifan ka ya fada kai shine aka yi shiriki munabaza kenan haramun ne wal muzabana da muzabana cinikin danyi a biya da bushashe min jinsi duka wannan manzo Allah ya hana rawahu bukhari alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah biya mana dukkan bukatunmu da bukatun da duka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مفروضة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله